أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاف عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gurinmu a markazin ahlus sunna da jama'a wanda ke ungula karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 11 ga wata na Sha'ban ko daren 12 ga wata na Sha'ban hijira shekarar 1444 wanda ya dace da uku ga watan uku dubu biyu da ishirin da uku a darasi da ya gabata muna cikin ko ƙarshen suratul luqman mun tsaya aya ta ishirin da hudu ta wannan sura za mu tashi aya ta ishirin aya ta talatin da uku muka tsaya za mu tashi aya ta talatin da biyar a talatin da hudu mun tsaya talatin da uku za mu tashi talatin da hudu insha Allah kaina 'yan tambayoyi a ta farko wani ke bayanin cewa ya samu da wani uwa iya mai nasiha akan dasa nafila bayan farilla kai tsaye ya mishi bayanin cewa ra'ayi ne ba suna bace ba da ce a a irin shi lamarin addini ko da kana ga mutum ma'ana ba malami ba ne ba in ce ma kaza ana yi ko ba a yi ka tambaye shi dalili shi na da me dalilin shi ilimi yana da yawa yana da wani baka tafin babu kan kaza ba haka bane ba haka kura ya ka tambaya da ya ce kaza me dalilin shi akwai ruwaya ta cikin sai musulun wanda ma'awiyar bin abi sufyan yana zaman abin mu'minin ya ga wani shi abin da ya wakana a ranar juma'a ne sai bayan sallah sai gan shi ya dasa nafila sai ke mai magana me yasa za ka yi irin wannan abin da ke annabi sau ya hana ya ce amun amarana allah na kira salata bi salatin hatta kallon auna kuruci annabi ya mana umarnin kan mu gama sallah mana nafila da farilla kai tsaye sai ɗayan bai ce ko mun yi magana bayan sallah ka yi magana da wani ko ka huta daga masallaci ka dawo sun sanar abi dawo yake cewa da ya fi babu na musamman yayi na yin nafila bayan farilla kai tsaye abu dawo sai yake cewa a ya ajizu ahadukum an ya taqaddam aw ya ta'akhkhar aw an yamini aw an shimali da ku zai kasa kenan ana magana da nafila kai tsaye bayan farilla zai kasa yin kai ko kai gaba ko kai dama ko kai baya ko kai dama ko kai hagu shi kurin almuhim abin da yake hani ba a so bayan farilla kai tsaye ka dasa nafila bayan ta kaya shi ne kai tsaye ba wa tare kai magana ba ke cikin da hadisan da suka so imma ka yi magana da wani ko ka mutu ka dawo bayan farilla ko ɗayan wani abin guda hudu ka yi gaba daga inda kai sallah ko kai baya ko kai dama ko kai gun kai da ka canza wurin da kai sallah shi ne abin da ya tabbata a sunna sai magana ta biyu shi wannan riya wannan bukata ne ko nasiya ko a jini ta jini mas'ala tsakanin wani bawan Allah ne da ma'aikun shi guda biyu Allah ya hore mai abinda zai iya biya ma ɗaya makka a cikin uwaye. To, ganin magana ta gabatar da uwa wajen isani sai ya gabatar da uwa da ya biya mata haji kahin kuma ganin ta zuwa aka kwan biyu ba ta iya zuwa shi kuma tsohon da sauran kwarin shi. Za su zama namiji dai ya kan tsohon da mata da dama. inda la shi nan kire da tsohuwa ta tsohuwa sai biya mata hari shi kuma tsoho sai ka bukatar shi ita shi da abin da yake so kun a mai arme kenan tsoho da ya kawo maganar aure sai ita kuma wata ce in kai mai alamun zina maka albarka shi ne rigimar ya san ba yaya zai ɗanwa da abin da aka ce na addini ne inda addini ya da musa shi magane ba magana uba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mun mata'atu bil ma'ruf da abin zaka ci ana da'a ko uwaye ko mawaye ana da'a ne a cikin abin da yake da'a ga Allah abu na kwarai ba a da'a ga wani wajen saka ma Allah yadda ita uwa take da haƙƙi na kyautatawa ka kyautata mata ka kai ta haji shi ma tsoho haƙƙi shi ne kame abin bar da haƙƙi ta hana kame a yanzu bakin da ta ce allah yi da shi allah yi da maka allah umarnin shi gabi tsohonya da haƙƙin a kyauta ta kame a yanzu an rage bukata kan ma ka yi shakka kuma ɗan wa ƙarƙashin wannan mun shayar wannan bayani cewa uwaye so da yawa sukan kama ɗa cikas ganin sun san haƙƙinsu mai ƙari a kanta sai su hana shi wani aikin alkhairi su da dama balle a kan wani ‘yan uwa ko ɗiyanta ko misali mata biyu ne a gidan ɗan ta iya da hali ta ce kaka ƙara taimaka ma wacce kishiyarta ko ɗiyanta a a wannan katon uwa ci gamurin matsala da ke da shi allah hore mai iya da uwa da kishiyar ƙoshi sai ta ce da kai kakar ta ƙara jin ya kyauta ta wani kishiyar ta shi kuma uban iya da ƙaramin kai ya zo ta mata zini ina wani ce mai ka ƙyale da illa kama ita kishi ku saka bayani inda ba ki da gamu kowa inda ba ki tsakani da ke da allah kai da baki ita hannun ku da mata kake gamu kowa da kake gamu amma a takaice uwa ko uba bai da haƙƙin ita uwa ba ta haƙƙin ta hana kyauta ma babanka haka shi uba bai da haƙƙin hana kyauta ma babanka bayan wannan ɗan uwa ma na yi uwa ba ta haƙƙin ta ce kaga ƙara kyauta ma wani ko ɗiyanta ko yan uwanta wa ku ɗani ba ta wannan haƙƙin da suka yi haka ne haka uba ma bai da haƙƙin ya hana ita wani nashi da kyan ubanka a nan kame da kai maka sama Allah maganar zumunci wani abu Allah ya riga ya zama ba sai wa ake a kasuwa ba haƙƙi ne tsadar da zumunta yanke da laifi ne ba ma uwaye biyayya kan mu a taƙaice dai kenan wannan ɗan uwa na mata uwa tana jina ke inda tunani ɗan da Allah ba shi halin cewa ya biya miki aikin haji me amfani a gare ki me ci gabarin ki ce kaddara ma zai yanzu ki ce Allah ina baka ci gaba ce me a wani abu yanzu a akwai rashin tunani ma Allah ina ne dan da ya miki haji danki a akwai rashin tunani na mata Allah ba tsohuwa haƙuri amma abu ya tsoro abu ya tsoro ya rage
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم.
إن الله عليم خبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة wannan aya ce ta ƙarshe cikin sutul luqman cikin sayyid bukhari a sauran wurare na sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafatil ghaibu khams la ya'lamuhunna illa Allah kile na sanin gaibu ababe ne guda biyar wanda ya zai sanin gaibu zai ba ka kiran in ya san su san gaibu abu guda biyar su ne makulai na mabudin sanin gaibu na mabudin gaibu ya fara da cewa inna la indahu ilmu sa'a Allah a wurin shi ne kadai yake banta da sanin yoshe ne tashin kiyama لا يوجد لها لوقتها إلا هو لا تجد إلا بغتة ذات ذكر ألا كأيسا wani lokaci rana kaza lokaci kaza duk wani mai ilimi a duniya ko annabi ko mala'ika ko wane ne ba mai gama rana ta tadi ranar tashin kiyama babu annabi ɗaya cikin annabawan Allah wanda ya taɓa bayanin kwanaki dubu kaza za a yi a duniya an samu su malamai allah gafarta musu dole da wasu hadisai marasa inganci na ƙayyade kwanakan duniya dubu shida muna dubun ta ƙarshe wanda dai wannan ina gwada imamu suyudi ya yaɗa wannan abin allah gafarta mushi wanda ya tabbata dai wannan abin tun kayan ma lokacin ya zo su bin ƙayyim sun yi raddi daga baya bayan magana shi sun yi raddi kai akan wannan magana kan wannan hadisi yana kan hadisin da shi inganci shi shi ban zama shi imam ban su da bayanin da yake yi shi mai jin malamai tsohon wa'azi kafin suna da jimawa kaga ma ana ce aliya aliya ta kare mu da muna raka har magana ne aka tada hankali kiyama ta kusa dillacin tsayi masu jin wa'azi irin masu wa'azi na da aka ta kiyama ta kusa wa aliya ta kare ya aka samu aliya yan uwa irin wancan wazukan da ake yi an yi bayanin imamu ya yi magana wani ruwaya ƙarƙashinta kiyama tuni da ƙarfi mushi a bayanin karkirkin zai wajen ruwaya to sai aka ce ai annabi ya roƙa an ƙara mishi aka yi shekaru shi ma abubakar ya roƙa an ƙara mishi aka yi ta ƙare-ƙaren har ta zo waye ƙashin halifa ba a ba ta mata alin ta kare zume zaura kiyama to ba ta zo ba to da mun malamai na na sama tun kafin lokacin da zuci wannan magana ba gaskiya ba ce ba mai gaya ma iyaka shekarar duka kiyama ba ni dakata da mun kuskure da gafarta musu dan haka Allah kadai ya san ranar kiyama wannan shine magana ta farko wa yunzilur rizq Allah shine wanda ke sarkar da ruwa a lokacin da ya so a inda ya so kuma milimetar kaza za a yi kai dai ka ga hajjiri kusa ka maganar yan metiyo maganar yan metiyo da kai zan ka hajjiri ka shiga gida da gudu ka kaka ka aiki da ɗaya kuke ɗan metiyo yana ga alamu ne na iska ko hajjiri ta hanyar na'ura da kai baka ganin abu sai ba ku labari akwai alama ta samun ruwa a wuri kaza yakan yi tsoron da an ce da alamar kuma ta zo ba babu alama kai tsaye abin ya zo canza amma wannan alama ce ba wani kada alama ce suke aiki da ita to Allah sani na hakika za a yi ruwan a ina kun milimetar kaza da a yi a wani lokacin da duk wannan ilimin ya ke fanta da aka zuwa wata nan da 'yan watanni an kawo wani ababe na aiki a nan nijar na wani jirgi wani bambardan hadin yan wata zamani bayani a wancan zamani bambumin inkarin ilimi ita kamar zaman ka ce a yi taki ne a gona ka ce ba taki na daga tsoro shi ma wannan ba mamaki amma a ce za a samu ruwa bayan wani da wani bambardama baiwa da na ce ƙasashe suka yi ci gaban ba jirgi ba da aka hajjar ko jirgi ɗaya wanda za ka isa jirgi dubu su bai zuba fana hajjar sun yi wani masu halin bambardan sa jirgi dubu ya sama ya yi bambardan hajji a ruwa muna labarin alma muna labarin ingila muna labarin faransa a wannan shekara a lokacin da wannan suke wani magana a lokacin nan a wurin alman ingila shirka ta bushe kamar wani aboki na da yake almanya cewa dama na kawai da ban gari kamar ka duka da hawaye dawa ta rumus da sautar kamuwa to idan a can an bari wakil ɗan da wuce wa risa ƙari wani haka masu yaya an ƙari wani a dijar a ba a bar shi a kai ba haliyar a su ku ƙasashe na gabas na afirka su yi ma'ar jiki shekara ana shekara ta kudu ce san ba ruwa shirka san ba yi ba a ji an bambar da hadiran dan kuma wannan abin da Allah yake wani ababe bakin ilimin da Allah baka in ya ma babu kan kun ka tari aka kamsa taki ne kun shi ne kun ma ka kai kulta a ranka wai shikenan an kare ruwa wa kare hori kun shikenan ku wadanne shi ka ba ba Allah sake a takaice dai Allah shi cikakken masaniya ta magana sarkar ruwa a wani lokaci a ina yawanci da komi Allah kadai ke da wannan ilimin sanin wannan al'amari hakika wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin ma'aiwa. Wannan ne wani mai hudu wata shekara bayan har samun ɗan ci gaban na'urori yake saiwa musulmi raddi game da ƙur'anin ku ya ce babu abin da ba wani abin da yake cikin ma'aiwa sai Allah yanzu ga na'ura za a gano namiji ne ko mace ne ya za ku ce. Shi wawa bai san da abin da ake ne. shi ce wa ya alamu mafin arha ita ba kakar hausa ba ba maka ba Allah ya san wannan manin da ke dan manin da cikin mayo wannan ya sani namiji ne mace ce dogo ne gajere ne baki ne kwari ne talaka ne mai kuɗi ne ta abin da zai a rayuwa shekara nawa zai bayan nawa zai kaza Allah ya musulun cikakka akan shi gaba daya ba bane ba wai na wajen namiji ko mace ba a sani na kuma cikakkiyar masani ya kai shi yana ke magana namiji ko mace Allah bai kama namiji ba sai masani ya ta hakika kan wani abu da cima yawa in wa mun karanta a nan san wani ba wani ba haka lamar Allah abu ne wanda ake kurin kwarar gazawa kurin yanzu a abu ne Allah misali in wa misali muna magana mu ne al'umma ta Allah mun karshe masu da salama. Mun zara salama kahin ya zo Allah ba da labarin wannan annabin da annaba da Allah yi na har na ƙarshe har kahin na ƙarshe irin su isa irin su yahaya da ina zama bar bisharar shi a littafin a rubuce da shi ma na ƙarshen da siffar shi ta halitta hanci kaza ido kaza bakin shi kaza tsawon shi kaza barin shi kaza kwaɗin jikin shi kaza kwaɗin kan shi kaza cikakken siffa a rubuce kuma ba shi ba hatta da halin siffar sabon shi sai na a rubuce shi da ya zo ma yahuda malaman abin sai ce wani abin da musulama ke cewa da na kai shi na yi sanin shi da ɗanar ciki na shi ne yau da na karanta Allah ya san komi da haka wato da zaba kada da ba komi a rubuce ki a tsare ki kenan Allah ya cika masaniya akan komi wannan shi ne maganar sani cikakken sani ba ce wani namiji ko mace ba a cikakken masaniya kan abu wannan shi ne ma'anar magana Allah shi ya san abin da ke cikin bayan wa ma tadari nafsun ma za ta kasi gada rai ba ta san ba me zai faru gobe za a kata gobe ina yin program so nawa kai program ya rushe in ya zo daidai duka yi aika za duka yi aika za ka yi magoban kayan goban ka mutu garin allah ya waye shi ke babu kai na masu labaru wani cikin masu kudi na najeriya sananne ya zo ya yi shekaru na cikon sattin daidai da aihuwa an yi dina suka suke tasar da albasar an yi an tsare a nigeria zai ta yi london a yi a london da abokai arziki ayyuran da a sashen london a shakata a kan wannan bikin cikon cikar an kare biki kare biyu na dare aka tashi daga wurin biki aka yi ran da gudu sai kwaya takwas na sahi zikin tashi aka rika jira shuru-shuru bai huto ba da aka je ɗaki aka buga ɗaki babu shuru ƙarshe ya mutu ƙarshe ya mutu an tsari a yin tsogar magana ko iyaye ba kamar iyaye iya bayi ba wani abu ne na ɗan zai program amma kuma cika ci sai allah san me zai wakana gobe bakar saniya Allah shi ke da cikakken masaniya me za wakana gobe kowa ne wani Allah shi ne kowa ba wanda ke cikin sanar abu ya abin da Allah tabbata iya wa zuri nan ka iya wa zuri dai ba amma Allah shi ke da masaniya me ya za a yi gobe wa ma ta dare nan sun ya yi abin da mutu kuma babu wani rai da ya san a ina zai mutu kana iya program hamma makon su gina kabari yakan yi su daidai kamar a garin iyayewa kuma Allah ya samu ya ce idan Allah ya so ya kashe ba a nuri sai zama ka bukata a wancan garin kamar ka ce ga dawo shi kenan bakka ma baka zuwa mai tashi kun kana zuwa shi kenan kurin ina ga tabbatar dan uwa na san lokacin da ya bace shi kai wajen 50 bai nisa kurin ya rika neman hanyoyi ya rika neman hanyoyi ya zo gida an gaisa an yi komi ranar na waya ya mutu lafiya ɗaurin gida iya zauwa gida a ƙasar china ya zo mutu in lokaci ya yi a ina kake kurin ba a jiran wani abu allah shi yasa ina inda ina kake mutuwarka iyaka ta ma likita wata ƙasar ta zuwa ba ce a can akwai wani likita ƙwarai ne ya su bisa ki a can kuma kana da hali ma ka biya duk ka je ashe can za ka jira no na yawa kanan da yawa yawa kanan da yawa ga irin wani al'amari na Allah na cewa duk da kamar ake cewa malamai kan kawo da duk bada labari kuna da dama ku amshi ruwaya ta banu isra'il ina bata ci karo da sunna ko qur'ani cikin abu da ke ba labari suleiman cikin wannan mas'ala ta inda Allah ya mutum cikawa annabi suleiman a sananne annabin Allah ne yana samun ziyara ta mala'iku iya sanar da da mala'iku kuma sanar irin abin da Allah ba shi na sulta da sauransu cikin hadawan shi an ce mala'ika mutuwa ya kame ziyara sai kallon wani iya mai kallo na mamaki wani bawan Allah ya tana haka da shi da ya tsare sai ta suleiman ina da wadda kasa iska da kai da rika za a kai da aji da kurin ni ba ta zama a kwata-kwata ya je mana ya kalli ni kallo eh kallo an ce ya sa iska ta kai shi can kasa inda ta yadda shi an ji ma yadda malaka mutuwa ya dawo ya ce ɗaya abin da nake ma wani bawa kallon mamaki nake an mu wani da ki wannan sabon na abokin nata an mu wani lokaci kuma lokacin mun lokaci ya kusa kuna gashi a wajenka dukkan ba a shi da ke makallon shi shi ga shi lokaci ya yi amma kuma da zama kira shi ba sai lokaci ya yi na zuwa wurin da duka kashi a wurin a yi shi gudun da ya canne shi rajin gudun da ya lokaci da ya canne ba lokacin da ya a takaice dai cewa allah subhanahu wata'ala shi ke da masaniya a ina za ka mutu ke wannan magana sanin kiyama sarkar ruwa ma'ayuwa mai za a yi gobe a ina da abubuwan Allah da ke da masaniya ta iya kan da shi ne kuma magana ci gaba inna Allah khabir inna Allah alimul khabir Allah masani ne kuma kwararre akan kun magana ke
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم كنام زام شق السورة سورة السجدة سورة السجدة يذهب سورة شباب مت لأن سورة شو تعلم سنة نبينا يوم كرم تاتا صلى الله عليه وسلم الجمعة da suratul insan kuma iya karanta ta wajen kwanciya tana cikin dai abin da ya tabbata karatun da fadalarta a'udhu billahi samil alim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin bayan dai wannan harfa guda uku sanannu suna daga cikin harfa na larabci wanda aka rubuta wannan alqur'ani da su amma hakikanin fasara su ɗaiɗai dalla-dalla wannan an bar mu Allah shi ne mahi sani kan hakikanin fasara wa ina kalmu tanzil likitabi da rayuwar fi farbin adami sabkar da wannan alkitab ma'ana alkur'ani sabkar da wannan littafi na alkur'ani abu ne wanda babu wani kokonto tabbas sabkakke ne daga Allah ubangijin halittu gaba daya shi ya sarkar da wannan littafi zuwa gaba ne ba daga wajen wani ne am ya kulu naftara am ya kulu naftara بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يعتدون
shi abin mamaki duk da wannan littayi sabkakke ne daga Allah ubangijin halittu gaba daya me ke hana su kenan imani da littayin da ya zo daga Allah ubangijin kowa da kauni amin kudu naftara ko ka abin da ya kawo musu rashin imani suna cewa ne manzo Allah Muhammadu ne kirkira ya kawo ya ce daga Allah yake bal huwal haq na Allah idrab iya kore maganar iftira maganar kirkira bal ba maganar kirkira ta alqur'ani huwal haq min rabbik wannan littafi shine ainihin gaskiya ta hakika gaskiya ta zunzuru kuma daga Allah ubangijinka kuma an sarkar da shi ne litun jirkanmu ma a ta min nasirin karfi mun wuce ba kuma kan sa kan ta kare ba a mun wani abin shi don ka yi galgadi ga wasu mutane wanda wani mai galgadi bai zo musu ba kafin ka kenan waɗannan ƙwarai shawa larba da samu a wancan zamani ko al'ummar da ya samu a wannan zamani a kusan shi babu wani manzo da ya zo ya musu gargadi shi ne manufar aiko ko sarkar da wani mutayi la'annahum yahtadun ke suna cikin bata na jahiliya da bautar wani Allah alaka da wannan littafi na alqur'ani dan ya zamanto shiriya ga waɗannan al'umma da yasa ci gaba
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام Allahn da ake kira a kaɗaita da ibada shi ne Allah kinan kira da yake yi na bautar Allah, ku ba Allah, ku kaɗaita Allah wannan Allah ma shi ne mahalicin samai da ƙasai wa ma bayanahuma. Shi halicin sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa fi sittat ayyam cikin kwana shidda wannan hikima ta Allah cewa yin komi a cikin tsari idan ba shi ba Allah yana da damar halittar abin a kibda ido guda a kunkurin amma tsari Allah ya Allah da tsari ne komi akan matakaiya Allah ya ba abun akan tsari sai da kai kwana shida wai ba dan yawa aikin ba ta wani duka cewa amma masu na bi loko dan yahudiya suna cewa Allah ya halitta sama da ƙasa a kwana shida ya huta a kwana na bakwai haka suke ta yahudawa shi Allah ya ce amma masu na bi loko ba wata gajiya ba magana gajiya tsarin Allah ne haka ya tsara kayan shukura shi ne asalin ra'ayinsu su a yahudawa sai suke cewa tun da Allah ma ya huta a can bakinsu mu ba ma aiki ransu kaji ra'ayi da suka ɗauki subudu a ranar hutu ra'ayi ne su kuma ɗan uwansu da saru suka ce su kutun da Allah ya fara aiki ranar ladi ranar da rubutu amma babu wanda Allah ya ɗora ma ko Yahudawa ko Nasaru Isa ko Musa babu wanda ya shar'anta musu yin sallah rasudu ko ladi asalin abun ya isko abun Isa ya isko sun canza abun na Yahudawa sun ɗauki ranar sudu shi ma na shi suka ɗauki ranar ladi yan kun ba isa sananna ta musa salam bude bai da makarin na yusha wannan annabin da ya zo bayan musa ai kaga a wancan zamanin ma akwai maganar sudu ba aiki ba a komi shi sa lokacin da ya matattaki ya ta matattaki wannan wannan amalika wannan mutane na bai makarin yara musa ai kaga ya zo a ran juma'a ne allah ba shi nasara bayan musa alaihi salam allah bai cikawa haruna ba ta cikawa a cikin wannan ɗimuwa ba su sami shiga ba su makarisa ba a yi musa da ke turar ruwa lokacin da aka ba shi umarnin shiga baitul maqdis ya shiga da yaƙi ya kama wannan gari a zaman daula su ta banu isra'il kuma zaman daula islamiyya za mu ci wannan umarnin allah ba shi musa alaihissalam ya ɗauki wasu jama'a keɓantattu cikin kowace ƙabila sha biyu tasu ku je ku yi anket cikin ku yi rahoton garin ya za a shiga ku kama da shawara ta ina za mu shiga wannan garin da Allah mai umarni suka je suka diba sai rashin imanin kwarai da rashin da rashin da ta da mashigan sai suka ga ƙarin mutanen garin gaskiya mu wannan garin lannan gulha ma da mu fiha mu samu gaskiyar magana wannan garin bai wa mu shiga wannan mutanen gaza suka ne tsare musa iya musu wa'azi su kare fasa ba su karbi bukata da nan nan kare ka tafi da kai ta goji na goji muna nan ba mu kan shi kuma kan wannan ta'addanci nasu Allah sai buga musu imuwa watan kai shekara arba'in sun bar masar kuma ba shiga badar maqdis a wannan halin jarrabawa musa a salama lokacin shi allah mai cikawa harun a nan ya mutu a cikin wani halin ba su sami shiga gari ba sai a ce duk wani wanda yake ya kai shiga ballar tilo duk wani shi aka yi sai wannan yaron na musa lokacin shi kuma sun girma da tija sun mutu to wannan shi aka ba damar shiga to ya fatattake su ranar juma'a ne zai shiga garin an tsara mutu haka shi ne zala ke cewa ba a taba tsaye da tahiyar wuni ba ko rana ga wani in ba wanda ya raba ba wani alam ba ya zo shiga gari rana za ta fada ya ga idan ta fada abu ya lalace dan ba a yaki ba a komi domin ran juma'a idan ta fada a shiga mi daren subudu su kuma subudu ba a komi shi ne aka tsira mai tahiyar aka yi sofa ya komi gudun ta yadda ya ƙare fatattaka su ya ce allah ta bidan abu allah ba shi dama ta yadda ya ƙare fatattaka su kuma ta kwan abin koma kamar da yadda aka san shi wani shi ne tambaya da nisko kayan in shigo duk na barta na magana ta kawo kanta ta meye magana kamariya da shamsiya mu musulmi muna aiki da wata ya tsaya talatin ya yi ba ɗaya ya yi shi ne aiki ya ce tana kamariya wanda muke da absoluci sana shamsiya masu aiki da kalandire da rana ba sa aiki da wata shi ne kurin abun amma abu ne sananne mu a wajenmu daga rana ta wasu yawar haka sai mu ce muna daren su su kuma ya ce sha biyu dare ya minuni in ta huce to a musulunci zai ta wada to yau a surutu muke da muna da su domin ya an yi wuni to kwan ake rana tsarin musulunci shamsiya wuni ake fara yi ta kwan a yi rana yanzu ta kwan a yi rana wuni ake mace dare ake yi to dare ake yi ta kwan a yi rana yanzu a yau muna daren subdu gobe Allah ya kai mu zani ranar subdu daga ta wada an shiga daren kuma daren ladi daren gobe ba na turbu ba ne amma za ku gano da haka yau misali muna cikin sha'abar wata ranar haka yadda wata hada a ina muke yanzu muna ranar kuma sha'abar a ranar muke shi ne daga dare wada yau sallar ta zo muna ranar tana fadawa ta ce muna daren sallah kenan haka ne an ce wuni guda wanda ba a ma haka wani arfa sanar sadar sadar ce arfa dare mai bi mata an ba arfa wanda ya je haji ya makara sun aka a bana a nijar sun je suka hawa ƙaho sun je rasallar arfa allah ta da suka sarsa suka isa da alasai da yawa sun je arfa to irin wannan misali ko da kun makara in dai kun shiga arfa ka yanke to alfijar ka shiga gurin da ka samu haji ita ta arfa kenan wurin arfa dare ne mutum na dare kenan muna magana akan cewa kenan shi ne sana shamsiya da kamar yamu muna aiki gurin a takaice da wata ya tsaya kaza da wata da shi muke aiki to yanzu muna magana akan cewa wannan kwanaki Allah haka ya tsara kayan shi ya sama bakwai da aka bakwai da abin da ke tsakaninsu cikin wannan kwanaki haka Allah shirya a kwana shidda ba kuma wata maganar gajiya mu musulmi da muke cewa yahu Allah asali ranar juma'a ita ce Allah ya ɗauka ranar hutu ko ka ranar sallar kowa a hutu ba ita ce Allah ya ranar sallar kowa ce yahudawa suka bace nasaru suka bace mu Allah wannan muwafaka muka ɗauki juma'a ranar sallah yace to wannan bayan shine allazi khalaqa samawati wal ard wa ma bainahuma shine mahalicin samai da kasai da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyam cikin kwana shidda thumma stawa ala al-arsh kuma Allah ya daidaita akan al-arshi daidaita wadda ta dace da mulkin shi shiga bayani ya yare wanda ake ba naka wani ba ko tambaya ma yare ka fiye bid'a ce gurin Allah ce istawa ala al'arsh ya daidaita akan al'arsh ba naka bane binciken ba kaifiya ya ga za su ba naka bane ba to kai imani Allah istawa ala al'arsh in wa qawlu mutasika wa baka su wahala sai daga su an ce ayat kullum mace ce maka to an ce Allah ya yi sama ya yi ƙasa to su ma yin su aka yi kuma an ce Allah a sama yake to ka yi sama ƙasa ba ya ta iya nan da yake na muka iya sama da kuma yace ya yi bace ba ai shalla bace ba iya sama wani sama guda bakwai ba an ce sama ya ta sama bakwai su ma daga baya ka yi su Allah iya sama komi iya sama komi wa kai kai kai magana sama kawai sama katuwa ce kasa katuwa girman duniya kaza kaza kaza kaza wannan kai ne a wajenka kake ɗaukar duniya wani abu ce babba matsayin halittar ka ce da karama kake ganin abu wani abu ne tsawato sannan wani abu kuma mutane da ka wurin ma ba su suka san duniya sun duka duniya kanta gaba daya ba ta kai komai ba a cikin sanin subhana ita kanta duniya gaba daya makarci kake duniya ka wani abu ne kaza kaza sai zai baka sai ba misali yanzu ka ɗauko misali ke shi ka ɗora kan kan misali kan ko a saman nan ko kan misali kwarya masarki ka guda ko da wani wani kiyashi ka zai ce ka san wani mutum ko da abu ne dan da shi da karbi ne abin mai girma ne a wajen shi kai ma haka ne duniya kai ne dan karbi duniya karama ce ba komai bace ba amma kai ganin katuwa ce a wajen ka kace wani abu ne katu amma ba komai bace ba karama halitta ce ba ta kai komai ba a wajen Allah ana annabawan misali da kuma abin kullum da imani bai wuce hankalinka iya ba da bayanin sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da ke cikin su inda za a ɗora akan kursiyar Allah ba su wuce ba kamar zaman dan kanma ko zo ne a cikin tsara gaba ɗaya su duka yace a ɗauko sama ga ɗanwa sama bakwai gaba ɗaya ƙasa bakwai gaba ɗaya kai ma wanda ya san sarar wannan sarar subhana a ce dukkan tsara ɗaukan kan kursiyar Allah sai kuma kamar zo ne shi kuma kaji kursi kai inda zan dauko shi dora kan al'ashin Allah kamar ka jin zobi a cikin sahara ana magana magana a ɗayan al'ashi abin ya huce hankalinka illa imani gurin Allah iya sama da komi istawa ala al'arsh yace dan haka malakum min dunihi min wali wala ba ku da wani mai wannan iko ɗan uwa mai cikakken iko irin wannan ana nema ka koma gare shi ka bi abin da yake so ka samu fadalar shi ka ƙi ya maka azaba kun ba mu ikon shi shi ke ikon komi sai ake kira amma kana tafiya to san cewa wannan mahalicin ne wannan ikon ba ku da wani masoyi ba zai muku wani abu wanda shi bai muku ba ba ku da wani masoyi wanda zai amshe ku daga cikin kamun in ya kama ba ku da masoyi wani mai cetowa in ba shi ba duk da bar Allah ya gama yawo kurum e ya gama yawo afala ta tazakaru sun ba ku za ku yi tunanin allah ne wanda iko irin wannan kira allah ta masu masu tunani
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ثم يعرج إليه في يوم مقداره ألف سنة مما تعدون نعم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ألا شيك كلا شيك تسريفي شيك جرم قومي al'amarin shi daga sama zuwa ƙasa da Allah fi sama yana sarkar da al'amuran shi a wannan duniya tamu da abin da ke sama da ita da ƙasar da ita yana sarkar da al'amarin abin da ke so ke wakana sun mai ya auruju ilai kuma abin da ya wakana a ƙasan zai hau zuwa gare shi fi yau min kanar gidaru alfasar mata a wani wuni wanda gwalgwadon wannan wuni guda shekara dubu a lissanin ku na duniya ɗan wannan ƙarƙashin wannan aya cewa ana nihi ne kwanakin ne to can an ce yau mu zara mafi a asibar ko a wani mata shekara dubu hamsin wani mata shekara dubu don abin ana nihi ne wasu ce ai tahiyyar ce da ake daga sama zuwa ƙasa zuwa shekara 500 dawa shekara 500 wasu a ya dace da wani wahalar shi zuwa ga wani zuwa wani wani zai fi shekara dubu wani shekara dubu hamsin wani ma kasar aka kafa sallah sallah guda biyar ka sallah farla guda yan wa almuhim wannan bayanai kai da wata kwalluwarka malamai su yi maganganu da yawa magana mafi nutsuwa mafi hutawa kanka da wahala abdullahi bin abbas abdullahi bin abin mulaika cikin malaman tarihi fiƙa amintattu ya ce mun kai ziyara wajen abdullahi bin abbas da yadda abdullahi bin feruz ya ce mun shiga bin abbas sai abdullahi bin feruz ya ce bin abbas ni yanzu me za ka ce a kan wannan aya ta fi yau min karin ƙidaru karin ƙidaru a al'adun mai mata kudun shekara dubu can kuma to da ya gaba na magana ibn abbas ya ɗauki mutumin kamar iya su ne ne wani jirgin ko tafiya ta ƙwarewa ya ce na ji kamo wannan tambaya to me za ka ce bayan wannan aya akwai mai za ka ce ma aya da shafi yomin kalin da zaru hamsin alfa sana mai za ka ce kuma wancan aya mai magana wunin da shekara dubu hamsin ne an kamun tambaya kan mai shekara dubu ya ce a'a ni in aka alamu da tukubirin ni ba ina nama tambaya ne don kamar labari kuma ka tambaye ibn abbas ka tambaye a takaice dai kenan ibn abbas ya zama kamar yana da ilgiri su shi sai gani ayin ne sai yake ce wannan bawan allah wa'annan ita yau mali zakar mula suke tabi wannan kwana biyu da wanda Allah ya ce shekarar dubu da wasu shekarar dubu hamsin ya ce wasu kwanaki ne Allah ya ambata a cikin littafin shi Allahu a'lamu bihima Allah shi sanin wannan kwanakin yaya ne suke wanne ne Allah shi sanin waɗannan kwanaki hakikanin al'amarinsu yace inni akarwa ana kula kitab da mala'ala yace ina gudun in wadu wani abu a cikin littafin Allah abinda ban sani ba yace ba ruwa na sai tsaya nan kurin me ba na kurin Allahu a'lam shi yasa hakikan wannan bayanin da ta dubu hamsin tsawon wani ne wani tahiya ce ta mala'ika ce duk wannan kurin Allahu a'lam dan wannan yana karanta da mu cikin magabata sahabbai haka sai ibn musayyib shabla bin abi mulaka ke cewa ta kai ka taru wannan tambaya ina wajen yes ba ka ka taru sai musaid iya cikin ace hi mai ilimi cikin malaman tariya gaba daya sai ce wani ka tari ina wurin shi wani mai irin wannan tambaya kan wannan aya guda biyu da mai cewa cikin wannan da gwargwaron shekara dubu da can an ce shekara dubu hamsin ci ina nan wani mai tambaya ya shi ya ce wallahi ba sani ba kuma shi ne shugaban malaman da zan karatu a majalisa ta sai na kula da malaka ce wani tambaye da aka maka yace irin ta ina wani ibn abbas aka mai wannan tambaya yanzu kawai haka ce shi ma yace to ba wani kana ji ibn abbas ne wanda ya kuma ba gama shi da ni shi ba ce sani ba sani ba mu sani ba in wani ya karantar da kai ba akwai abin da na qur'ani ko sunna ka kasa fassara abin da ilimin ka ka bar shi kun da Allah alam ka huta Allah alam kurra duk annabi annabi bai bayani ba akwai abin da zama a bayani annabi ya bayyana sunna akwai abin da wata ayat ta zo ta kasu ka ce mata Allah ka ce fi azu mu kamata mun umul kitab wa akwai musu shabiya akwai akwai su Allah ce akwai ayoyi a Qur'ani masu shubaha suna hada ganowa kuma akwai suke bayan ta kiri karar yake amma marasa imani ya zubo ta shubaha ta ce kaza ta shi su tabbata ta yawo da hankali a ciki alhali karar ne mun san wannan Allah ne ke mutum wani wuni kiyama kwar amma yaya ne abin bayani ba na ka bane ko Allah wa alaka mu ya ce amin sai ya ce kenan zalika alimul ghaib yanzu da kenan Allah ya ce yudabbiru al-amra min as-sama'i al-ardh Allah yana kula da al'amura da tsakanin sama da ƙasa summa ya'rudu ilayhi kuma al'amarin za ta hau al'amarin zai koma zuwa ga Allah fi yawmin kana mutadaru alfat mata udun a wani wuni wani gwalgwadon wannan wunin shekarar dubu a lissafi
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك in wannan magana wannan bayan da ake wannan mai wannan aiki shine Allah alimul ghaib wa shahada Allah shine masanin ghaib da abin da ke hili kuma shine al-aziz mabwayi mana mai yin abin da ya so ba abin da ke gagara shi kuma ar-rahim lokaci guda mai jin kai ko mace mai rama ana samu cikin rikicin kansu ci gaba allazi أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين نعم ثم ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين من ماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين na'am to dai in wani na magana Allah nake baka labarin irin me kaza me kaza duk abin da ya gabata na shi to wannan Allah nake gama labarin shine allazi ahsana kulli shay'in khalaq shi ne kyautata mu kowane abu halitta shi daidai da shi kuma ita ce mai kyau gare shi yawan shi misali za ka gano Allah gwani ne za ka ga mutum ɗan adam wadanda Allah horewa kaga ya ji ya so ɗaru su jika ɗari na ga kaza ko zaɓo duk girman da jika uku ka kama jika biyar ka ta ɗaru su jika ɗari na su ko ya burke shi ya yawo a cikin gida ya je so ba yawa ya adam wanda suna burke shi mallar ce bawan Allah inda za ka ce a mai kan ɗaru su da Allah akwai amma kamar amma kan ɗaru su kurin ba ba ɓawon ɗaru su ka san ta ɓaci he ma ga he ma zai zama da ka kaci amma zai ɗauki duki shi ke da ɗari haka ne kyau gare shi murgewa ne amma a shi karan kan shi haka nan halitta shi kuma kyakkyawa ce na ce amai hada barewa jikin shi kuma hada barewa kada bai so ba amma a barewa abu ne mai kyau to da abin za ka ɗauko ka ɗuwa ne da biyu ba amma Allah shi ne wani da abin da ka zaga shi ne kurin haka kuma kyau eh wanda suka wara kuma aka rasu warku shi ya muku wannan sura kuma kyan sura ku Allah da kenan Allah shi ya halicci komi kuma ya kyauta ta halitta shi shi take daidai da wannan abu da amma ka kace ka sauya daga an ba ka bane to wannan gwani shine Allah shine ya kyauta ta halittar komi amma ce wa bada halakal insani shi wannan a ce dole ubangiji mamutar duk abin da zan rikima tashi daga laka Allah daga nan Allah ya fara halittar uban Adam gaba daya jigon gaba daya minti daga laka ce ba laka wannan na ba wani a kantar zinariya ko azurwa kowa min tin min turab min ma'in min tin lajin min hamarin masanun kai ne ne bakan laka laka mai yanki kasa duk kai ne ne daga nan asalin uban adam daga nan allah a kudurin shi ya halarci babanmu adam daga ƙasa sun maja'ala na salahu min su min ma'aiki kuma allah da ya so cikin hikimar shi yana da dama yana da ikon yadda aka yi adam daga ƙasa ba uwa ba uba ya halarci kowa ya ɗauka kan kuzuzu kun kuwa ka yi nan fi ka yi nan fi kuwa ko ba wa ba ba ka ka ba wa kani Allah ya kana inda ka adam ai kowa kana ko kowa kana gaban shi tsarin da yake tsarin bai kyau ba to Allah shi ya tsara uban mu ga yanzu yazo sai ya canza wannan abu yanzu Allah sai me da sun mazaka salahu min sulalatin min ma'in mahin sai me da mutum halittar shi zai ta koma daga zunzurutu daga wani ruwa na mani a ce ruwa mara kima mara taulakatattar ruwa ne wanda ba shi da wani abu wanda inda wani zai ɗauka ya goga maka yadda bigi shi don zai rena abun kaɗan ka ce ma kace gani daga wannan abun jikin kanka daga wannan ruwa mara kima daga shi allah ya kuma da halittar ɗan adam duk da an san tsallake maganar hawa ta tsallaka mana an yi ta daga cikin adam ɗin to Allah shi ne so a tsarin shi ne yanzu wata hikimar shi yasa sai mai da abin za a halice ka ne daga wani ruwa da ke hutarwa daga cikin ɗan adam a wannan ma da wani karatu ne na musamman ilimi ne na musamman masu bincike sanin hikimar Allah a halittar ɗan adam daga wannan abin wanda cewa wannan abin wanda aka halice ka daga wannan ruwa ne Allah hudu da wata halitta ko abin da kamar shi ko wannan da ruwan mandi ko dum kurin wannan ruwan a daga cikin shi ne daga cikin wannan ruwan wanda cewa hikimar Allah mace ke kwai ƴaƴan namiji miliyoyi ka Allah ke huda wasu halittu masu na halitta kuma halitta mai rai nau'in halittar da mai rai miliyoyi ka namiji ke hudawa a zuwa guda na ɗan namiji ɗaya za a ware ciki wanda miliyoyi ka ka binciki masu ilimin likita su ba ka wata hikima ta ilimin Allah kan hikimar samun ka kai mai hikima abinda aka yi kan idan bai ganin ka baka ganin shi ido duk irin ila duniya dukkan idan ka baka ga wannan halitta a aka yi bai wakan ta yarda amma daga nan ake yi ka haka garjan waya za a bido ka bayan ka zama ƙasa adam kenan da dubu hikima yan uwa ina da muna kan wannan aya lokacin da ya je ya kai mu satin sama sha Allah ya maga satin aya sai mu ta gaban sha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته